الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad ya ku ‘yan uwa musulmi za mu fassara wani abu da ya gabata a cikin fassara a cikin khutba ta larabci da ta gabata a yanzu yanzu nan kasancewar da mu ba sa jin yaren larabci wasu kuma suna jin sa ba sosai ba bayan mun yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine yayi halitta ya daidaita wannan halitta sannan Allah shine ya kaddarar da al'amurra sannan kuma Allah shi ne ya shiryar da kowace halitta zuwa ga abin da zai amfane ta da abin da take amfani da shi a wannan rayuwa sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya fitar da tsiro wanda yake fita a cikin wato wuraren da dabbobi suke kiyo wanda shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake caccanza masa kaloli har ya kai ya koma ya tashi da koma tsanwa shar ya zamanto abin burgewa sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne masanin abin da ya bayyana da kuma abin da ya koyu, sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi yake da mallakar sammai da ƙasai da abin da ma yake ƙarƙashin ƙasa, wato ya an ce ƙasan ƙasa ƙasai guda bakwai, mi yake ƙasansu, Allah subhanahu wa ta'ala shi bar makansa sani. To duka wannan duk halittu dai a taƙaice mallaka Allah subhanahu wa ta'ala ne, sannan kuma tsira da salati su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zababben Allah subhanahu wa ta'ala sannan da sahabbansa da alayensa da kuma wanda ya fi tafarki nasu haɗi zuwa ranar ƙarshe. Bayan haka ya ku ‘yan uwa musulmi na yi makaina wasici da ku da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, domin tsoron Allah ita ce wasiyar da Allah ya yi ma mutanen farko kuma ita ce wasiyar da Allah ya ma mutane na ƙarshe. Ba wanda ya isa ce ba za a yi masa wasiya ba ba za a yi masa wa'azi ba da ya ji tsoron Allah bal ma in ka ji an ce ma ka ji tsoron Allah to ana ƙaunarka ne sannan kuma ya an ce ma ka ji tsoron Allah ka karɓa saboda mi saboda za ka haɗu da Allah ranar tashin alkiyama idan da ba za a yi ma wani wa'azi ba don jin tsoron Allahnsa to ba za a yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama wa'azi da tsoron Allah ba Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai annabi ka ji tsoron Allah to idan ya zamanto an ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ji tsoron Allah waye saura shi yasa alama ce ta rashin imani ko ko karancin imani in an ce ma ka ji tsoron Allah ka yi hushi ka harzuka kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul baqara waɗansu idan an ka ce su ji tsoron Allah sai kaga karfi ya kama shi yana jiji da kai wa idza qila lahu taqillaha akhazathu al'izzatu bil ithm fa hasbuhu jahannam wa labisal mihad idan an ka ce a ji tsoron Allah wani sai ka ji wani malin munin ya ce to kai ni ka tsoro wani kuma an ce ji tsoron Allah sai ce to taka ka ce sama ta bakwai ka ce ka hudu ma Allah wai kuma musulmi ne an ka kiran sallah sai ka ga yayi arwallah ya je kuma yayi sallah to kai da ka ce a je a gaya ma Allah kuma sallan biza kai ka jira ku haɗu da Allah a gani yadda za ta kwashi mana to don haka ya kamata irin waɗannan abubuwa mutane su yi hattara da su bayan wannan hutuban mu tana bayani ne kan duniya wannan da muke cikinta wadda ta rudi jama'a da dama wannan duniya da muke cikinta wato lalle tabbas idan kagga mutum ya rudu da wannan rayuwar duniya ana tsaccere ana gudan deniya a cikin tara rayuwar duniya wane ya fi wani sannan kuma mutum ya karkata game da jin daɗin rayuwar duniya sannan kuma mutum ya yadda da wannan rayuwar duniya ya bata amana wannan yana nuna ya kama hanya ta halaka sannan kuma ya kama hanya ta hasara duniya da lahira domin ita wannan duniya da muke cikinta tabbat tabbat abin ne wanda yake muttafaqun alaihi da kafirai da musulmi kowa ya yarda za a mutu sai dai su kafirai ba su yarda da za a tashi ba kenan kasancewar duniya tabbat za ta kare wannan kowa ya yarda da sai ya bar duniya wannan wajibi ne musulmi ya yadda zai mutu kafiri ya yadda zai mutu amma tashi ne su kafirai suka ce ba za a tashi ba wannan kuma sun yi ƙarya domin za a tashi gaban Allah subhanahu wataala su da kansu za su ƙaryata kansu to don haka ya ku ‘yan uwa musulmi wannan duniya da muke gani daga cikin abin ban mamakinta wato malamai suke cewa abin da Allah ya halatta maka a duniya halaluha wato hisabun sai an yi maka hisabi da shi a'a dan ka samu mulki a duniya kaddarta ta hanya mai kyau ka same shi ka samu kuɗi a duniya kaddarta ta hanya mai kyau ka same su to baka tsira ba sai an yi maka hisabi akan abin da ma yake halatta sannan kuma wa haramuha iqab abinda Allah ya haramta ma kuma to za a yi maka ukuba akan shi sannan ita duniyar nan da mutane suka lake mata masiruha ila kharab za ta ruguje dukkan ta gaba daya tsarin sammai da kasai idan kiyama ta zo zai ruguje gaba daya rana da wata za a hada su wuri daya a wargaza su fa idza bariqa al-basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal-qamar yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar idza ash-shamsu kuwirat وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت ويوم تشقق السماء بالغمام وانشقت السماء فهي يومئذ واهية إن جاء الله sama da ƙasa gaba ɗaya kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka za a girgiza ƙasa girgizawa ba irin wannan ta wani ɗan wuri ba irin wannan da ake yi tremblement de terre a'a gaba ɗaya ɗinta za a girgiza ta duwatsu za a nike su gaba ɗaya wa yas'alunaka 'anil jibal fa qul yansifuha rabbi nasfa duk wani tashin hankali da kake ji a duniya da wanda ka ji labarin shi da wanda ka gani da wanda zai zo baya babu wani tashin hankali da kai tashin alkiyama shi yasa ya ku yan uwa musulmi ya kamata mutum ya tsaya ya yi makan shi karatun ta natsu game da wannan duniya da muke cikin ta ita wannan duniya malamai suke cewa wato walam yarkun ilaiha man faqida wato ar-rushd was-sawab duk wanda Allah ya bashi sanin daidai to ba za ka ga ya karkata da duniya ba dan ya san duk yadda ta kama hali dai sai an kama kana cikin wannan duniya ko dai kana cikin duniya kana da duniya tabarka mutum mai mulki nawa an kai mulkin nashi ya tafi yana dandaren shi mai kuɗi nawa an kai yana da miliyoyin kuɗaɗe ya koma talaka ko kuma kai ka tafi ka barta in kuma ka tafi ka barta wasu ne za su mayewa dama akwai masu jiran ka tafi in kudin ne akwai masu jiran su gade ka in kujeran mulki ce akwai masu jiran su gade ka bisa ga wannan kujera duniya kenan so dan haka ita duniyan nan ba wata abu bace abu ne wanda yake mai karewa wanda da gaugawa take tafiya to ya ku yan uwa musulmi babu wanda ya san duniya ba wanda ya san duniya irin wanda ya halicce ta shine Allah subhanahu wataala sannan kuma bayan Allah subhanahu wata'ala ba wanda ya san duniya irin wanda an ka turo shi zuwa ga al'ummar duniya gaba daya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in muka diba shi alqur'ani ya nuna mana yadda ake mu'amala da duniya abu na farko qur'ani ya nuna maka ka ji tsoron duniya ka ji tsoron duniya abu na biyu ka fifita lahirarka akan duniyarka sannan ka yi mu'amala da duniya kana iya amfanuwa da ita daidai gwargwadon iyakokin da shari'a ta shata ba ta yanke maka in ka wuce waɗannan to ka halaka Allah subhanahu wata'ala ya sifanta duniya a cikin alkur'ani wurare daban-daban ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da wannan sako zuwa ga bayan Allah Allah ya ce misalin duniya a cikin suratu wato suratu Yunus inda ma masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama misalin duniya kamar ruwa ne da Allah ya saukar daga sama Allah ya ce fakhtalata bihi nabatul ard sai tsiro ya cakudu da wannan ruwa mimma ya'kulun nasu wal an'am abinda mutane suke ci da dabbobi Allah ya ce hatta idza akhadhat al ardu zukhrufaha sai lokacin da ƙasa ta kama kawarta wa zayyana ta kawatu tana da ban shawa tana burge ka Allah subhanahu wa ta'ala ce hatta idza akhadhat al ardu zukhra wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha masu ita su duniya suna ganin suna da iko a kanta ka je ka yi shifka ta hito kana ganin kana lissahin da mai kaza zan yi buhu kaza zan yi ga ta nan tana burge ka Allah ce faja Allah ha hasidan ka Allah tahda bil ams sai mu maida ta kamar abin da an ka girbe kamar ba ta bazma da wannan ba wannan ita ce duniya kana nan kana tara kuɗaɗe kana tara kuɗaɗe kana tara kuɗaɗe kana tara gidaje baka tuna ba kana lissafin gidajen da gare ka da kamfanonin da gare ka amma baka lissafa makaranta nawa gare ka ba masallaci nawa ka gina duka waɗannan abubuwan da ka aje kai kanka da ka mutu ka san da wasu ne sannan kuma masu kuɗi in sun ka gawurta akwai abin da suke yi wanda ake cewa kont bloke shi kont bloke kullun sawa kuɗi akai ba a ɗauka to sai ka tambaye kanka kai mai kuɗi mai kwanta buloke wai kuɗin nan da kake zuba da kai yi buloke buloke buloke buloke wade na zai ge buloken wannan kwant ka tara kuɗi ka aje ma waɗansu ta halatta ka tara su ta haram kai za a yi ma hisabi su da sun zo za su yi sharholiya ne su ji daɗi Allah ya sifanta duniya a cikin suratul kahf Allah ya ce wa durib lahum masal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tazruhu ar-riyah misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne da aka saukar daga sama ya cuɗanya da abin da yake na tsiron ƙasa daga baya kuma sai koma karan karmami iska yana bugun shi haka duniya take a ƙasar turai suka je suka gina wani gidan caca na duniya wanda duk duniya ba a taɓa yin gidan caca irin shi ba aka yi shi da tsawo sai da ya kai ƙarshe sannan kuma aka ce to za a yi biki na buɗe wannan gidan caca na duniya wanda babu irin shi domin gidan caca ne wanda an kai mai benaye masu yawa sai da an kai talla an ka ƙari bayan an yi tallan wannan gidan da caca an sanya ranar da za a buɗe shi Allah ya turo iska wanda suke ce ma tornado ko tornado iska guguwa ta taso ta biyo cikin 'yan mintuttuka ta wuce da wannan gida babu shi babu labarin shi har yanzu to don haka duniya ba abu ce wanda ake amince ba Allah subhanahu wata'ala ya fi musanin duniya in ka ɗauki alkur'ani ko cikin suratul hadid ka koma Allah sai ya takaita duniya cikin waɗansu abubuwa ɗan kaɗan. Allah ce, "I'lamu ku sani, annamal hayatud duniya, ita rayuwar duniya ba komi ba ce. Illa ni, i'lamu annamal hayatud duniya la'ibun, ita duniya wasa ce." Sai malamai sun ce, "To wasa kowa yana wasa, amma aikin yara ne." Ka kusa yan an ce ma abu wasa da ka ce ma wane, kai da Allah wasa ce yake yi. Ai shi kina an ɗauke ta maganar banza. To wasa ce yake yi. sai Allah ce walahun da shagala malamai sun ce kowa yana shagaltuwa amma manyan mutane su suke shagalta yau salular kaɗai wadda aga hannunka in duniya ta fitile ka wallahi sai ka kashe ta akwai mai salula ɗaya akwai mai biyu akwai mai uku akwai mai hudu akwai mai biyar kana rike da guda kana waya hudu suna kuka hankalinka ya tashi can a ce maka kaza can a ce maka kaza can a ce maka kaza gashi girma ya kama ka hurhura ta zo shin kakari zakai da wannan rayuwa to yana da kyau mutum ya tsaya maka shi wa'azi kar ka tsaya wai kana bata maka kanka lokaci ka ce mallamai sun ce kaza mallamai sun matsa maka in ka tuna ranar da zaka tsayu gaban Allah wannan sallah da kake yi tsayuwa ta minti goma kana cewa limamman nan suna bata ma mutane da lokaci saboda ba su da harkoki za ka tsayu ne ranar tashi alkiyama gaban Allah shekaru dubbai yanzu koyo na kaka yi dan training na aka yi ma na minti goma da minti goma sha biyar akwai ranar da zaka tashi gaban Allah yau mai yaqumun nasu li rabbil alamin kuma duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi na Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi Imam Tirmidhi ya fitar da shi Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya inganta da wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa law kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udah da dai duniya tana da kima da daraja ta fiffiken saburo ma saka kafiran min hashar bata ba da Allah bai bari kafir ya sharuwa cikin duniya ba inda ta kai fiffiken saburo daraja a wajen Allah ba ta da wata kima a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma hadisi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi ne wanda miswar bin shaddad ya ruwaito shi a cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mad dunya fil akhirah ita duniya game da lahira ba komi bace in kana son ka gane misalin ta illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi kamar dai mutum ne sa hannun shi cikin teku ya tsoma shi mai riwaya yayi ishara zuwa ga as-sababa har wato abin nan farcen nuni yace falyanzur bi matarji'a da menene za ta dawo dan ka sa hannunka cikin teku kai ba teku ba ko rijiya an ka ce ka tsoma hannunka ka hiddo ni ka hiddo balantana teku da haka duniya ba komi bace sannan kuma yadda Allah yi duniya gakka sa tsammanin wai kun san akwai matsalar take samun mutane wani sai ya ce ga inda za shi ya je ji daɗi ga garin da zai je ji daɗi na rantsi da Allah babu garin da za ka taya ka ji daɗi ɗari bisa ɗari Allah bai yi shi ba in dai na bisa doron ƙasa ne ita duniya an haɗa tana da bakin ciki da farin ciki lahira kuma ko ka samu farin ciki na dindindin har abada ko kuma ka shiga bakin cikin dindindin har abada Allah kai mu sarki dan haka menene duniya duk abin da kaka so duniya fitina a cikin shi kuma kayi kaɗan a duniya ka ce wai ɗabi'ar duniya ba za ta bai kanka ba dan kaga mutum na da kuɗi dan yana da mulki dan yana da kaza wallahi yadda Allah ya ce abubuwan duniya su bi akan kowa sai sun bi akan shi sha'ir ya ce samaniyatun tajiri alan nasi kullihim wala budda an tajriya alayka samaniya samaniyatun akwai abubuwa guda takwas asalin shi umurun samaniya ne yace tajiri alan nasi kullihim suna bi su taka su bi kan kowa wala budda an tajriya alayka samaniya babu wani mutum a duniya waɗannan abubuwa guda takwas sai sun bi ta kanka sun wuce ka shirya in kana ganin yadda zakai ka kare kanka sai ce sururun wa huzn farin ciki da bakin ciki wallahi kowa a kai a duniya komi matsayinka komi iliminka komi dukiyarka komi mulkinka sai an samu ranar da kake farin ciki sai an samu ranar da kake bakin ciki washtima'un wa furqatun akwai haduwa akwai rabuwa ka hadu da wani yau ka rabu da shi gobe kahin waccan babba ta zo wani ya barka duniya wani ka bar shi duniya yace sururun wa husnun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun sai an samu tsanani sai an samu sauki sai ka mutum yana ce a'a ai su turawa daɗi suke ji ai ba su cikin tsanani wa ya gaya maka kai ka san yadda rayuwar turai take kai ka san mutanen da suke kwana ƙarƙashin gada a turai waɗanda ake ce ma laisan zabri kai ka san turai akwai talakawa kai ka san turai akwai hospital wa ya gaya maka turawa ba su da rashin lafiya mafi yawancin rashin lafiya wani lokaci daga wajen su yake tasowa kafin ma ya zo kasashen mu kasashen turai akwai tashin hankali akwai yaƙe-yaƙe akwai bala'i yaƙin duniya na farko a ina aka yi shi a turai yaƙin duniya na biyu a ina aka yi shi a turai yanzu ma da kanka suna kokarin ba ta kasashen mutane kafin ta ɓace tsakankare su ne yau rasha fawa ce ta duniya amma tana yaƙi da kasashen turai da amerika suna ba da makamai ana can ana kisan mutane wanda ba a ma kwatanta shi da kasashen mu shi kenan sai a to a ce maka wai duniya jin daɗi za ka yi ina na za ka jin daɗi sun masakmun wa afiya ya ce wata rana kana da lafiya wata rana baka da lafiya don haka duniya waɗanda abubuwa dole sai ka ci karo da su wani daga cikin salaf yake cewa a duniya kalila ita duniya ya kaɗanci kai da kanka kuma kai wa malaka fiha kali abinda kake da shi a duniya ɗan kaɗan ne saboda ita duniya a wajen Allah sai an shekara dubu a duniya sannan an kai yini guda a wajen Allah Allah ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun daga hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina zuwa yau har yanzu ba a yi ni da rabi a wajen Allah ba don shekara 1447 to ko yi ni da rabi ba su kai ba don haka duniya kaɗan ce a wajen Allah to kai kuma ɗan abin da an kaɗan ma cikinta kaɗan ne shekara 20 30 40 50 60 tahi an baka ɗari da ka kai shekara ɗari kai kanka son kake ka tafi don saboda an kai inda mutane ba su iya hankulinka ɗiyanmu ga sunan sun waye ba su ko makamcewa kai yi ba su iya tanka su kai ka masallaci in ka tsuwo kana zamne ba ka iya tashi in ka yi tutu kana da ɗa ashirin babu mai iya wanke maka in ka samu mai albarka na shi ɗauki wanda bai wanke maka in sun ka gaji da kai suna iya turbuɗe ka da ranka wani mutum da ya dogon rashin lafiya yana da talauci ko yana da arziki arzikin ya kare sai yan wanshi sun kai mitin da an kai mitin aka ce to duk abin da ya faɗi ka a ce mai komi a bari sai an zo makabarta shikenan sai aka dauke shi an ka ana shi kan makara ana tafiya ana tafiya sai mutumin nan ya gane dashi za'a ana tafiya sai ya gane makabarta za'a sai ya leko cikin makara ya ce jama'a ban mutu ba da saurata ban mutu ba da saurata an ka ce ka kusurar shi shina kallo ko da yanzu an gina kabari ana kallo an kasa shi sun ka tuba shi sun ka tsaye su ɗaya daga cikin waɗanda sun kai wannan aikin har yanzu in shi na zama yana kuka wannan abin da yake tunawa wace irin duniya ce muke cikinta kai yanzu wannan duniya ce kake tunanin ka ji daɗi cikinta wallahi babu daɗi cikinta shi yasa daɗinta kuma tare da bakin ciki yake duk abin da ka san mutane na so na tashi hankali yake ba abin da ɗan adam ga so irin mulki ba abin da ɗan adam ga so irin kuɗi ba abin da ɗan adam yake so irin mace mai kyau to da ka ce za ka nemi mulki ranka shina cikin hatsari imaninka yana cikin hatsari sai ka yi alaƙa da boka ya ce ma sai ka tashi tsaye in ka samu mulki ba baka lahiya za a yi ba masu son mulkin ka suna nan ka yi mu'amala da bokaye da ka yi shirka don ka kare mulkin ka karuwa ta ɓace ka zamna gari banza ya ɓace ka kowa ya ɓace ka su manta ma da Allah ne ke kaddara al'amurra ba wanda zai iya hankuri duk abin da an kasi an ce kai na da wanda kai da wanda baka yi ba bal ma sai an kaga maka shari ka hada mini a duniya bisa doron duniya wani shugaban kasa ne ba a zagin shi wani mai mulki ne ba a zagin shi mulki ya ja mai sahi wajen kuɗi in kaga ana rashin mutunci ana bugawa ana cin mutunci ana tsiya-tsiya zancen kuɗi na masu yin shirka yau don su samu dukiya su yanke ɗan adam su sha jinin ɗan adam su yi kowace irin shirka su samu dukiya suna nan abu na uku fitinar duniya mata ka ce kana son mace mai kyau mutum talatin suna son mace guda ai karya na an san mutum guda da jagorinta kuma kowa sawa kuɗi shi kai so tun da baka iya ba babanka dala ɗari baka iya ba mammakka jikka biyu sai dai ta sai da ƙosai in ɗanka bai da lahiya ta kai shi likita kai kuma ka ɗauki kuɗi ka ba wata to wannan duniyar sai a azabtar da kai da ita dole na mace mai kyau ta ci dukiya kuma ta auri mutum guda ka koma kana Allah ya isa da Allah ya isa tana yi da uwayen ki haka mata su ba Allah ya isa dan dukiyar da gare ka kaka su barkata musu komi mai kuɗi nawa akwai baban shi na bara mai kuɗi nawa akwai dan baban shi wajen yaran shi shike mola su taimaka mishi amma kike taimaka ma uwaye ko sai ya ce a karkar Allah muna so ai muna addu'a mu samu albarka wallahi baka samu albarka ko birbi zuwa ka tsunta ko birbi zuwa ka ki taimaka ma babanka ka babanka da yawa kuma yi maka addu'a ka samu albarka shi Allah bai san kai ko wani ne ba ko limamin makka ma addu'a ba ta albarka in baka san ba to wannan shine hakikanin rayuwar duniya ya kuyan kwa musulmi dan haka wannan duniya da muke tsaye a kanta ayi shirka ayi zina a shagiya a saba ma Allah ayi ma wani ƙarya ayi ma wani kage ayi gulman wani ayi kaza saboda duniya ayi bace bace ayi yaƙe yaƙe ayi cin mutunci a haukata wani a salwanta rayuwar wani ayi kaza saboda ita diddai za a yi a ƙare duk wanda ke bisa gare ta zai ƙare kullum man alaiha fan ita kanta duniyar za ta ƙare kuma za a zo gaban Allah subhanahu wata'ala za a yi hisabi wannan sako ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin alƙur'ani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin sunnarsa malamai suka yi bayani kuma wannan cikin dubu ko guda ban ɗauko ba don tsakaruwa na an kai game da halin duniya da kuma irin abubuwan da duniya take ɗauke da su mai gyarawa tun yanzu shi gyara wanda bai gyarawa gashi nan kafirai sun kafirce ma Allah su fir'auna sun yi da sun kaga dama ya ta kare su karuna kana jin labarin su su hamana kana jin labarin su duk kafirin da suka wuce ka ji labarin su in baka yarda ba a yanzu nan ma ana mutuwa shugabannin da kasashe na mutuwa masu mulki na mutuwa masu kuɗi na mutuwa gidanku kuma an yi mutuwa ka san da akwai ta kuma ka san ba tsere mata zakai ba to kada ka rinka rigima da masu wa'azi don baka san ciwon kanka ba a'a ko ma ka yi kanka wa'azin haɗuwar ka da Allah mallayin ya ce ba ka ji tsoron Allah shi ma hisabi ne daban naka daban in ka gyara bai gyara ba idan da ka shiga aljanna baka cewa wai bari in diba ina mallan wani a'a ka rige ka shige na hawa to Allah shi ne ubangijin kowa kuma shi yayi umurni da al'amuran da ya ce a yi shi ya yi hani in ka gyara alaƙarka da Allah wannan naka ne in baka gyara ba baka san lokacin da zaka komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين